tun da ba kuɗi na halal an fahimci maganar isa manzo Allah baya taɓa nan dan wannan ba ba ba ba akan qawaid Ibrahim bane an fahimci maganar sau haka duk wanda ya shiga cikin nan manzo Allah ya ce kai sallah kuma ka shiga cikin Ka'aba isa haka ga sana rufewa ba ko ake bari ba daman kuma ka zo tawafi ka keye ka ta nan ko tawafin ka bai ba dan bai cika ba dan sai ka kewaye ta gaba ki an fahimci maganar Nana Aisha lokacin da aka yi fatu Makka, manzo Allah ya zo zai shiga nan an sa masa matattakala. Sai Nana Aisha take neman ta shigo. Yace na zaki ne? Za ta shigo tana za ta shigo ciki. Ina zaki ne tace ai ma da kuke shiga ka ba ina son in shiga. In samu sai yace tafi nan wajen. Shiga nan ki in kin nan kamar kin shiga nan. Sai da shi ya bata wannan labarin yace ai abin da ya faru kin ji kin ji kin ji wannan labarin da muka yi. Ita ta rawaito mana daga wajen manzo Allah. An fahimci maganar. so haka idan ka fara tawafi daga nan ka kewayo ka dawo nan kayi ɗaya to ana son kuma manzala yadda ya yi a kewayo na ɗaya na biyu na uku bayan ya buɗe kafaɗarsa sannan ana son ya mu ya dinga sauri sassarfa kana motsa kafaɗinka ga baki ɗaya an fahimci maganar asalinsa shine sha ne da su annabi ya hijira sai suke cewa ai ga sanan sun koma madina kun san madina a lokacin da sahabbai suka je tana da zafi da zazzaɓi duk suka ringa ramewa su sai na abubakar su bilal da sauransu shi ne ake ta gori a shi ba dai kun bi shi ba ba ga yadda sai manzo Allah da ya roki Allah ya ce Allah zazzaɓin da ake a maka a Madina Allah ɗauke shi kai shi juhufa kai shi kogi a zubar da shi kowa ya samu lafiya sai manzo Allah ya ce ku nuna musu kuna da ƙarfi mutum kana tafiya kana tsalle ai kaga lafiyar kalau yace kuma ku buɗe kafaɗar ku shiga kwanjen ku shine wannan buɗe kafaɗar sunna kenan to haka manzo Allah aka yi kewaye na ɗaya na biyu yana sassarfa kewaye na ɗaya in ka taho daga nan ka kewayo biyu uku sai ka yi kana wannan sassarfa malamai suka ce idan akwai zahama akwai gosulo da ba zai baka damar ka yi ba aka ce idan gefe nan can an cika ba za ka iya bi saboda cunkoso idan na yi nan za ka iya fitowa gefen ka yi shi da sassarfar to haka a kuso in ku ba dama ka yi hakuri manzala sallallahu ya yi ɗawafinsa ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ya gama da nan da ya gama manzala sai taho Allah ya ce wa tafidu min maqami ibrahima musalla ku tafi maqami ibrahim ku salla ni ban gata ga ta nan wannan shine maqami ibrahim dutsen da sayyidina ibrahim ya taka sanda yake ginin shine maqami ibrahim ana ganewa to Allah ya ce in kun gama dawafi ku zo bayan makamu Ibrahim ku sallah bayan sa ake so annabi ya tsaya inda mutumin nan yake aka annabi ya tsaya bayan makamu Ibrahim yayi sallah raka'a biyu Abu Hurairah ya ce sai muka je yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko sannan muka je a raka'a ta biyu yana qul huwallahu ahad to haka haka ake so ana san in zake karatun dan bayyana dan a gane me kake karanta ka dan fito da aya daya aya an fahimci magana a raka'a farko Fatiha da kulya raka'a ta biyu fatiha da kulhu Allah to annabi da ya gama sallama daga nan sai ya juyo bayan sa nan rijiyar zamzam take nan annabi ya zo ya sha ruwan zamzam a tsaye kun ga sunnan shan ruwa a zauna ake amma shan ruwan zamzam na aikin haji ko na umra a tsaye ake sun kai dan haka annabi to haka annabi ya sha sai manzo Allah yake cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam din niyyar da kai lokacin da ka sha shi Allah zai amsa maka bukatun in ka sha shi don yunwa Allah zai ma maganin yunwa ka sha shi baka da lafiya kafa kana ciwo kana da wani ciwo da ka san shi ba kana da cancer breast ko a mene ake cewa eh breast cancer ko kana da cancer ta ciki ko kana ka je ka tashar ruwan zamzam din albarkar ruwan zamzam yana da yawa bayan Allah ko anan ka siye shi duk mai rashin lafiyar da ya kasa gane masa ka dinga shan ruwan zamzam da wannan niyyar sai an sha ake addu'ar ba wai kafin a sha ake addu'a ba sai an sha sannan sai kai addu'a an fahimci maganar haka annabi ya tsaya ya sha ya cika cikinsa ya ce maganin yunwa ne kuma maganin duk wani ciwo ne an fahimci maganar to da annabi ya gama shan ruwan zanzan sai ya dawo nan sai ya sumbaci ɗakin Allah an fahimci maganar wannan duk wanda zai zama cewa bayan ya yi dawafi akwai sa'ayi to wannan shine sunnar idan ka gama sai ka zo ka sake sumbantar hajarar aswad ko kai nuni sa dan annabi da ya zo nuni ya fuskantar sai sannan sai ya zo nan wajen nan ana ce masu multazam multazam kun gan shi nan shine daga hajar al-aswad zuwa kofa wannan ba ita ce kofar ɗakin Allah ba da take a sama to wa'annan yan bulullukan in between din nan kun gani daga nan wa'annan yan bulullukan nan ne multazam annabi ya zo ya buɗe kirjinsa ya sa a jikin ya goga ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya sa kuncinsa na dama da na hagu duk ya goga a cikin kaba zala ce duk wanda ya roƙi Allah anan anan Allah zai biya masa duk bukatunsa waje ne wato ya bayan Allah za ku yi mamakinsa abin da ka faɗa bil harfi haka lai multazam sunansa me kake tambaya kun gashi daga nan zuwa nan shine daga wajen shan nono daga wajen da ake fara tawafi zuwa ɗakin ƙofar da ake shiga wa'annan ƴan bulullukan su ake ce masu multazam kun gan shi a nan daga ƙofar da ɗan wannan baƙin bulullukan su ne multazam ba sai ka zo ka goga jikin naka kamar yadda annabi ba saboda akwai cunkoso ba ka ba za ka ture ko a ture ka in ka je saitin wajen daga baya ka ɗaga kai addu'a wallahi wallahi wallahi duk abin da ka roƙa wajen sai an baka sau haka ba a son kai addu'a mara kyau a wajen da za a amsa dan annabi ma sai da rantse ya ce ma in kai za a baka ba buƙatar annabi sai ya rantse an fahimci maganar sau haka wajen amsa addu'a ne ka cire jarinka miliyan takwas yanzu ka bayar saura miliyan biyu ka je ka ce Allah ka gade eh ka tsaya a wajen Allah iya takwas ɗin kenan sai guda biyu da ka ban mun na juyawa a san yadda za a yi da ni ka gaya masa ka yi bayani dalla dalla to zai dawo ma da ninkin ba ninkin kuma ka roƙe shi cewa kar Allah kar ya zama cewa zuwan kenan in ta zuwa in ta zuwa in ta zuwa ka tsaya kai naci fa kar ka biya wannan kuɗin tsugugu ka je ka dawo kuma hajijiya ka je ce ta bacci a gida ba bacci a gida ya bayan Allah wanda ya tafi aikin haji ko umara kada ya bacci wallahi ba shekar kano kana bacci ashabul kafi ne kai ai ka tsaya ka roƙi Allah ka hana kanka bacci wallahi mai wayo wato baya komawa masaukinsa a makka sai sai bayan rana ta fito bayan sallah asuba ka je ka dan kwanta ka canje kayanka in ka fito azhar shikenan duk abin da za ke nema abinci ne akwai a can ka shingida za ka yi a cikin masallacin ma ka shingida ni za ka zo kawai ka ta yawo a kasuwa wasu tana tafi can kalle-kalle ba abin da ya kawo ka baki wannan wajen tsadarsa tana da yawa saboda wanda Allah ya bashi dama wallahi kada ya wasan dama ka gwada ka ce ji wani ya ce ka ce Allah ka sa in mutu yanzu a wajen za ka mutu ba za a ɗauke ka saboda ka yi ƙoƙari ka yi roƙo na gaske a wajen ka gaya wa Allah na'am sai an gama dawafi kaf sai annabi ya rufe ko sallan nan bai ba sai da ya rufe kafadarsa kana gama dawafin ka kaf sai ka rufe kafadarka sallan ma da zaka yi raka'a biyu kafadarka a rufe an fahimci maganar da annabi ya gama da addu'a da nan sai ya kallo bayansa nan shine wajen safa da marwa sai annabi ya to wajen safa da marwa yana zuwa na amin ya kira ka ka amsa dai ya kirawo ai kowa an kirawo akwai safa da marwa shi ne ake ce masa sa'ayi shi dutse ne ɗaya a nan ɗaya a nan manzo Allah sallallahu da ya zo ya kalli dutsen sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi barin fara da abin da Allah ya fara faɗa a cikin alqur'ani cewa yi ne inna safa wal marwata to zan fara da safa to in ka zo ka ga tudu ne kake hawa kan tudu manzo Allah sallallahu yana hawa tudun sai ya juyo ya kalli alƙibla ya kalli ɗakin Allah sai ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda wannan zikirin annabi sai ya daga hannu ya roki Allah ya roki Allah sai sauke sai sake maimaita zikirin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يساك دقا هنو يا أبدا سيدي هكا سوء nan ma wajen amsa addu'a ce nan waje na biyu kenan ta samu na ɗaya multazam kan safa wajen amsa addu'a ce wannan ɗaga hannun da annabi yake roƙo jabir ɗan abdullahi yake cewa wato na kwatanta na ga wannan daɗewar da annabi ya yi ya kai mutum ya karanta suratul baqara annabi ya daɗe yana addu'a kai ba za ka daɗe ba to amma saboda yanayi na zamani yanzu akwai cinkoso in ka ga akwai cinkoso kuma da wahala dama wajen wannan ya fi komai wahala safa da marwan sai ka yi shakundum rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah duk abin da ka san yana da amfani gare ni a duniya ka bani shi duk abin da ka san yana da amfani gare ni a lahira ka bani shi Allah ka kiyaye ni kan shi da wuta ka gama haɗe cewa gundum kenan su haka sai annabi ya gangaro daga kan dutsen yana tahowa kuma zai tafi marwa a nan ma babu wata addu'a da aka ji annabi yana yi babu so haka duk abin da ya zo ma na addu'a kai da nisa da nisa kar ka ɗauka aikin hajji wai sauƙi ne da shi akwai wahala amma akwai lada fa akwai lada ƙaramin lahira ce to haka annabi ya taho sai da ya zo wajen da ake ce masa almilain al'akhbarain akwai wasu fitila da aka gani a sama an sa koraye to a wajen ana son mutum ya sassarfa banda mata kamar yadda wannan saurin wajen dawafi banda mata su mata abin da ake so sutura so haka idan kana tare da mata ne kai ma an yafe maka an fahimci magana to wannan wajen shi ma ana son a yi sassarfa a wajen kai sauri ka wuce namiji sannan annabi ya je kan dutsen marwa abin da ya yi a kan safa haka ya yi shi a kan marwa mana ya yi kabbara sannan ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzab wannan zikirin da tauhidin da annabi ba zai yi a lokacin da yake maka zai ba shi da dama da zai zo ya bayyana wannan zikirin ba shi da dama sai da Allah ya bayyana addinin ya tarwatsa kafirai shine ma'anarsa la ilaha illallah ina jaddada tauhidina wahdahu shi Allah shi shi kadai ne sai annabi ya ce an jaza wa'ada alƙawarin da Allah ya cewa sai ya bayyana addinin Allah ya cika alƙawarin wa nasara abdahu ya taimaki bawansa annabi Muhammad gashi har ya zo yayi fato maka gashi yana hajjatul wada wa hazama al-ahzaba wahdahu Allah shi shi kadai ya tarwatsa dandazon kafirai shi shi kare duba gazwatul ahzab annabi yana nuna godiyarsa Allah abinda kai mun na alƙawarin cewa zaka tabbatar da musuluncin nan ka tabbatar so haka annabi da ya je kan marwa yadda yayi akan sa ba haka yayi kalli alqibla yayi ta addu'a waje na uku wajen amsa addu'a kan dutsen marwa ana ganewa to haka annabi to daga safa zuwa marwa kayi daya in ka dawo daga marwa ka dawo kan safa ka yi biyu in ka koma ka yi uku in ka komo nan ana farawa da safa a ƙare da marwa an gane to ka da annabi ya ƙare a marwa sai ya kalli mutane yake cewa la wastaqbaltu min amri mastadbart yace kai ai da a ce na san haka abin yake ai da ban taho da abin hadaya na ba da kuma na mai da aikin haji na ya koma umara mana da mai da shi tamattu'i sai annabi ya kalli sahabbai ya ce kai duk wanda bai taho da abin hadaya ba ya canja niyyarsa ta kirani ko ifradi ya koma da wannan abu ya koma tamattu'i to a cikin wanda akwai suraqatu bin malik yake cewa saboda a lokacin su larabawa suna ganin cewa ba a yin umara a kwanukan aikin haji yin umara a kwanukan aikin haji ma ba abin da ya dace ba ne sai suraqatu ibn malik yake cewa yanzu ya ma'aikin Allah umara ta shiga aikin haji kenan sai annabi ya haka yace har abada kamar yadda na shigar da yan yatsuna din nan haji da umara sun hadu zaka yi aikin haji zaka yi umara a lokacin kwanukan aikin haji a cikin wata su zo da abin hadayarsu ba akwai yarsa na na fatima na na fatima ta ce sai na koma gida nima na canja niyyata na sa kaya na na gida daman su haramin mata kowanne ne ma'ana sai ta sa kaya masu rini ta sa kwalli da mai aikin hajji ba ta sa kwalli mata ba a sa kwalli ba a sa jan baki in kin haram sai ta sa kwalli alamar ta sauke wato a, ta koma kamar ture sayyidina ali a lokacin baya nan yana yaman manzo Allah ya aike shi sai do yana zuwa maka sai ya gama ta ya ci ga daki ya gama ta ta yi ka sa kwalli ya cike ya kika ya na ga kamar ta sauke haram ya kika ce da ita ce baba na ne yace in cire bata ce rasulullahi ba ta ce baba na ne domin a lokacin an yi ittifaki duk a 'ya'yan manzan Allah guda bakwai duk sun rasu ba kowa sai ta saboda yanzu ita kadai ce mai baban ita kadai ce Alƙasim ya rasu Abdullahi ya rasu Ibrahim ya rasu Zainab ta rasu Ruqayya ta rasu Ummu Kulsum ta rasu saura ita kadai ta ko ita babanta ne ita kadai tace baba na ne sai sai na ne ce shi bai gamsu ba sai ta wajen Annabi yake cewa wai kamar zai irin an giza annabi akan kan narafa na zo na tunda ita ta sa kwalli ta ce ta ce wai kai kace kai ya ce sadaka sadaka sadaka gaskiya ta gaya ma gaskiya ta gaya ma gaskiya ta gaya ma yace kai kuma wata niyya kai ya ce wallahi ni dai da na zo miƙati sai na ce ya ubangiji ina niyyar aikin hajji irin wanda manzon Allah ya yi ya ce to ni kirayi ne ki haka ka zauna kai ka cikin haramarka ba kai ba mataka ba kai ba mataka ita ita halal ce kai ko adabai bai kake tunda irin nawa kai an fahimci maganar to haka wannan abin da ya faru a maka annabi sai dai zauna kwana hudu a maka tun ranar lahadin nan da ya yi umararsa a yayi da wafin kudumin sa yayi sa'ayinsa wannan sa'ayin da manzon Allah yayi na safa da marwa na aikin hajji ne Ɗawafin da yi ɗawafin kudumi sunansa sunna ne an fahimci maganar saboda ka sai ranar takwas ga wata ana ce masa yau mutarwiya takwas ga wata ranar wace rana kenan wace rana kenan alhamis kwana hudu yayi daga lahadi kwana hudu litinin talata laraba alhamis yau mutarwiya to daga ranar ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita ya tafi wato garin da ake ce masa wato ƙauyen da ake ce masa mina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je mina tun kafin azhar a can yayi sallar azhar a nan sai a nan sai yayi a lokacin ta ba jami'i ba a lokacin ta raka'a a nan yayi la'asar a lokacin ta a nan yayi magariba a nan yayi isha'i sallallahu alaihi wasallam so haka sunna ana san mutum wato ranar tarwiya ya samu ya je a yi sallah azhar amina shine sunna saboda ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ana son mutum ya yawaita zikiri a wajen ya ta ambatan Allah kai ta labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak annabi anan ya zuwa na sai washe gari ya sallah asbahi washe gari wace rana kenan juma'a tara ga wata ta ce ranar arab annabi ya ce alhajju arab aikin hajji tsayuwar arfa ita ce aikin hajji to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya salla asuba sai ta talbiya bai bar nan ba sai da rana ta bullo ba a barin filin mina rana arafa sai rana ta fito da wal hakin to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hau ya tafi ya huce ta musdalifa domin da mina da musdalifa duk cikin haram ne ya wuce musdalifa domin a lokacin su kwarai shawa wai su mutane ne na daban saboda haka ba sa zuwa hellu dan arafa ba haram ba ce hellu ce so haka idan ranar ta yi sai su tsaya a musdalifa wai su da ragowar mutane ba iri ɗaya ba ne to manzala sassalan su yake nuna musu ba haka ba ne mutum ya kaskantar da kansa wajen bautan Allah shine ne to haka sai manzo Allah ya huce su sun dauka zai tsaya a Muzdalifa sai ya huce sai ya tafi filin Arafa kafin ya je Arafa sai ya sauka a wurin ana ce masa wato ya je ya tarar akwai bawon Allah sabai sun kafa masa wato tanti a Namira Namira wani waje ne shi ba Arafa ba an fahimci maganar ba a cikin Arafa ba ne gefen Arafa ne saboda a nan ya tara an masa khema zala sallallahu a nan ya zauna har sai da lokacin zawali yayi lokacin zawali shine lokacin azhar to sai manzo Allah ya sauko batanu urana urana batanu urana yana cikin masallacin da yake cikin arafa kowa ya san masallacin arafa can gabas ɗinsa ba arafa ba ne karka je ka zauna a cikin masallacin arafa rana ta wadi ba a arafa kake ba masallacin batanu urana sunansa kowa je urana sau haka ba cikin arafa ba ne ko da yake Allah ya saka mu a hukumar Saudiya idan yamma ta yi duk koro mutane suke daga masallacin sai a rufe shi karka je ka tsayuwa ba a arafa so haka annabi sallallahu sai bayan yayi khutba mai girma khutbar da ya nuna mana haramcin zubar da jininmu da cin mutuncinmu da cin dukiyar junanmu da zalunci annabi ya ce duk haramun sannan manzo Allah ya yi wasiya ya ce a kula da haƙƙin mata a kula da haƙƙin mata ku kula da haƙƙin mata Allah ya sanya su a hannunku a ƙarƙashinku ya halatta muku su ta hanyar sadakin da kuka bayar saboda haka kula da su ku tausaya musu ku ga mutuncinsu ku ɗaukaka su za la yi ja kunne sosai saboda tuntuna ake zaluntar mata tun lokacin annabi yana nan har zuwa yanzu ga su so haka manzo Allah ya ja kunne a kula a filin arab yana wajen Allah ya saukan masa da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce yau na gama saukar da duk wani wani abubuwa da zan ce na umarce ku na hane ku an gama daga yau zala sai ya ce to lallai lokacin rasuwarsa ta gabata shi yasa sai in yi hudba sai ya ce ku kiyaye la'alli la alqakum ba'da amikum hada biyuwa daga wannan shekarar ba za mu haɗu da ku biyuwa daga wannan shekarar ba za mu haɗu da ku ba kuma haka abin ya faru manzala da ya gama khutba lokacin azhar yayi sai manzala yayi sai aka kira sallah sai aka yi sallar azhar a sallar magariba sannan a sallar azhar raka'a biyu sannan annabi ya ce a tasa a sake yin ikama aka yi kama sai sallar la'asar ta maraka biyu duk a lokacin mai azhar kaga an yi azhar da la'asar a lokacin mai lokacin to minti biyu za a canja wuta za a canja layi ba ruwa ne na? za a kashe to bismillah ku canja guda uku ba amma ba yanzu ba bari sai na zo eh guda uku eh ku bashi sai an karo daya Cigaba? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, بسم الله الرحمن الرحيم نعم النبي يا سلاتي الزهر الأسر رانا عرفة لوكة الزهر ركع بيو بيو بيو كسر ذكرا سلا قدادا لإقامة قدادا daga nan sai annabi ya gangaro daga batun urana sai ya zo filin arafa ya tsaya daidai inda dutsen arafa yake ya kalli alƙibla cikin wato tagosa yana kallon wato dutsen arafa annabi ya kalli alƙibla ya ce waƙaftu hahuna a nan na tsaya wa arafa kulluha mawqif filin arafa dukkaninsa wajen tsayuwa ne mana duk inda ka samu kanka a filin arafa ka tsaya ba wai sai ka zo inda dutsen arafa yake ba kamar yadda wasu alhazin suka damu kansu sai sun zo sun hau kan dutsen arafa ba wanda ya saka annabi ya ce duk inda ka tsaya a filin arafa yayi an fahimci maganar tun da annabi za jabir dan abdullahi yana gaya mana annabi ya daga hannunsa daidai fuskarsa mai da ba ka dinga magiya haka annabi ya daga hannayensa masu alfarma daidai fuskarsa yana ta yi wa Allah kirari yana ta yi wa Allah magiya tun da ya sallah azhar annabi bai soke hannunsa ba sai da rana ta baki awa wajen shida hannunsa a ɗage jabir ya ce wani lokaci dabbarsa linzamin ko likafar da yake hannun annabi takan ɗan juya da fuskarta sai ta ja hannun annabi sai sai abin ya haɗi sai annabi ya sa hannunsa ya ɗago hannunsa na dama kuma a ɗage kaga yannan ya tafi ɗago wannan dan yanzu amma ba zai sauke wannan ba ba zai sauke ba haka annabi ya tsaya yana kan dabbarsa yana ta kirari yana ta kirari manzo Allah sallallahu ya ce khairu du'a du'a yawmi arafa addu'a da tafi kowace tsada Allah ya fi sauraron ta ita ce addu'a da aka yi ta ranar arafa wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyuna qabli zikirin da nafi zikirin zikirin da nayi da ni da annaba da suka yi kafin kafin na a ranar arafa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika له الملك وله الحمد وهو على كل شيء karka ce ko mutum ta wannan sai karka ce Allah ba da kana Allah ba shi kadai da na bai ci addu'a ko ci sa da ta kalle ka ma'anar ta ta hade ma ta abu da kake so la ilaha illallah tauhidi kenan wahdahu la sharika lahu bukatuna shi kadai ne zai biya mu ba wanda zai iya biya mu bukatuna sai shi shi shi kadai ban haɗa shi da kowa ba lahul mulk dan shi yake da komai komai na sai wa lahul hamdu dan haka ina godiya akan da yawa da kai nuna kuma na san bukatun na ma za ka biya su na yi ba godiya in advance kafin ma samu bukatun kowa na kuma shi zai iya ana kana kallo bukatun za ka iya na san za ka iya kana yabansa kana godiya kana shiga bukatun kuma har kana yi masa irin arashi don za ka iya kowa na kuma shi ko ita ka tsaya amma ka rinka hararo ko bukatun ba ka rinka hararo su a zuciyarka annabi nan ya tsaya yana cewa da su alhazin da za su je kuma da irin ɗanasa da kusancin da Allah ɗaya da kuma Allah idan ka ce za ka fara yin addu'a ka miƙe ba ci aka yi ce ka miƙe na ga ce tsayuwa arfa ba ce sai ka tsaya tsaye ba ne sunan abin ne idan kana da ba da aka yi azza da lasar da lokacin azza ka kwanta ka mutu ci abinci bacci ka sai ya asa dan a lokacin Allah yake tajalli a lokacin yake kyaututtuka a lokacin yake bajinta ta gari mu da yamma ka kawo shawarar awa irin karfe hudu ko biyar ka ga sauran kama awa biyu rana ta bari sai ka tashi sai ta bari kai ta bari kai ta bari kai ta bari kai ta bari kada wani wani kuma na alaƙa a kashi ta magiya ko a tsaye ko a zaune ko a kashi inda dai shi ɗan ba zai yi da alaƙa da za ka kashi to ta lokacin
saka da alkhairi ka ci wancan
idan ka yi zikirin ka kai ta tattara na za ta faru sai Allah maza da yi gaba sai Allah ya tara mala'ikunsa ya ce wai waɗannan da suke gidan harvard gobe suke da wani su siya hutu sun baro gudanarsu sun baro iyalansu ga su nan sun mutu mutu sun kashe shaida a idan neman abubuwan da suke da rahmatar da gafarar ta ta kuma yi baro da abin da suke da rahmatar shi kenan ya shi kenan ya sai ya ji ku zama shaida ku mala'iku duk ku zama shaida duk wanda ya yi wajen na gafarar zalunci ba guri da ba shi da baya shi da ta sayar da ranar yi kunci yi iru to daga hudar hudar ranar zuwa mawaƙi yana kunci yana ce shekarar cir na mutum da su ko kuma da ya yi shekarar cir sai Allah ya ce ku sake zama shaida ba ma su ba duk wanda ya musu wasu iya cewa su ba a ba shi ba na gaba ba ko da zai bai da jikin ana da ce kai mun ba ko bai jira ba ne kana ci kun gane duk da Allah ya yi wa jikin sura da ku san da shi ci ba na yi rana ta ne yi ne zai ci da ba da ci kuma ka yi ba kana cikin wanda Allah ce ga mutum kuma za da sassanin lokacin da rana ta wani annabi sallallahu alaihi wasallam ce alhajju a duk wanda yake wajen nan ya zama alhaji mun haji da yi wa haka so haka sai manzo Allah sallallahu ya ce to a tafi musulmi mutane suka yi mutu ko su mana nace a tafi a nisa domin shi ibada da neman shiga wajen Allah ba da turere ne ake sai annabi amma yana sai yana hada juya dama juya kamar yana kiran mana can sai aka ga wani matashi ya talla wa sai da yanzu musa da usama ne usama dan zai a shi shi annabi yake jira sai annabi shi hawa ce sai annabi ya koya shi wasu manya-manyan mutane suka ce wannan ya baka fata da usama bai dan kuma shi zai da mutum zai da annabi sai da mutane to annabi ya san sa ana shi tana ba
ya ce wata ran yana ɗaki yana wajena shi yaron usama ya ce mara ta kama shi majina tana ta zuba ta hancinsa ta ce sai na ga ya sa hannun annabi ya sa hannunsa da albarka yana goge masa majina yana goge wa usama majina aisha ta ce sai na kalli annabi irin kallon mamaki ta ba ɗansa ne na ciki ba an gane kana goge masa sai ya ce aisha ba ki san yadda nake son yaron nan. ina son sa ke ma ki so shi ana shi tun daga ranar da ke san Usama muwa muna san Usama saboda san da manzo Allah yake masa sallallahu alaihi wasallam saboda ka Usama aka goya shi ba zai kai ba sai mu tsaya ba ko ba da sati zuwa sai ya insha Allah ana ji da darakta yake cewa saboda gashi sun sake ɗaukewa kuma batiran na sola sun tafi ƙasa can to maimakon mu gama aikin hajjin du sai mu samu wata gaba mu tsaya in Allah ya kai mu saji wanda bai tafi wanda bai tashi ba ya je da gowar wanda ya tashi kuma sai ya nemi ah, platform na masallaci sai mu karasa amma mu karasa yanzu za mu je sai mu kwana a musdalifa insha Allah muzala sallallahu alaihi goya usama aka taho zala yana cewa alaikum bis sakina a tafi a nasi a tafi nasi a tafi a nasi to haka mutane suna tafiya manzala ya jawa wato eh, abin hawansa linjami ta inda ba zai sauri ba ana cikin tafiya sai annabi ya ga wani lungu sai ya ce a tsaya annabi ya sauko daga abin hawansa ya shiga lungun ya kama ruwa aka kawo annabi ruwa ya kama ruwa ya yi alwala sallallahu alaihi wasallam sai usama yake cewa da manzon Allah as-salatu ya rasulullah lokacin sallah yayi maikin Allah sai manzon Allah ya ce as-salatu amma ba anan za a yi sallah ba a gaba za a yi saboda ɗan rana ta faɗi kaga magarba ta yi to sai ya ga annabi bai magarba ba kuma ana ta tafiya sai manzon Allah ya ce ba a sallar magariba a filin Arab ba anan ake yi ko lokacin ta yi haka za ka haƙura wannan an ɗaga maka sunna ce haka su abin ya zo haka annabi ya yi ita kuma ibada yadda aka yi haka za ta zala bai sallah ba sai da ya je filin musdalifa ana zuwa musdalifa zala ya sauka daga abin hawansa sahabbai suka sauka manzo Allah ya ce da Bilal ya kira su yi sallah Bilal ya kira sallah da Bilal ya kira sallah manzo Allah ya ce sallah ya ce ai kama aka yi kama manzo Allah ya ja mutane sallar magriba bayan ya yi sallar magriba ya sallame sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a saukewa abun hawa kayan da suke kansu ko ma sa su sauka aka sauke kayayyaki daga kan dabbobi sannan manzala ce a iqama sai aka yi iqama sai annabi ya ja mutane sallar isha sai ya musu raka'a biyu kasar Jabir ya ce annabi yana gama sallah sai ya kwanta ya kwanta sai bacci suka ce shi ne daren da za mu iya cewa kawai annabi bai yi wuturi ba ya kwanta duba tun safe ba annabi yake abu da tun safe kun tuna tun safe ai da nisa daga araba zuwa musdalifa da nisa annabi yana gama sai ya kwanta kawai bacci sau haka kafin bacci ya ɗauke shi sai matarsa saudatu bintu zama ta zo ta ce ya ma'aikin allah ko za ka yi min izini in gaba ta ko wajen jifa ne saboda tana da jiki idan aka ci za ta fara ita za a riga ta sai annabi ya ce to yi gaba ku je can ku jifa za ki iya wucewa ma ki je ki dawa ku fa sai abdullahi dan abbas shi kuma bai shekara goma sha ɗaya aka bata shi ya ce ya rasulullah mu ma mana izini mu yi gaba mu yara ne sai ya ce to kuma ku gaba amma ku a hir ka ku jifa sai rana ta fito ba irin izinin saudatu aka yi muku ba ku yara ne da jini a jikinku duk tsallan tsallan za ku iya amma dai ku yi gaba ku tafi wajen jifa amma kar ku yi jifa sai rana ta kullo sai washe gari kenan kun gane mai jini a jiki da waye ɗan kaɗan zai a musdalifa wato kwanan musdalifa a wasu masabobin wajibi wasu su malikiya ku ta ce ba wajibi ba ne an fahimci maganar in ka ɗan samu na ɓangare kai sallan magarawa kai isha ka ɗan su ce kai gaba an yi ma izini a malikance amma sauran mazabobin sun ce wajibi ne tun da annabi ya kwana kuma ya ce ku zo an nema nasi ka kun sai an yi sai su ko malikiya suka ce tun da annabi ya izini ga matarsa to ba wajibi ba ne fadila ne da wajibi ne ba zai ce ta tafi ba Abbas ma Abdullahi dan Abbas ma ake musu izini samari suke gaba so haka annabi ya kwana a Muzdalifa annan ya kwana ya sallah asuba sannan ya zauna ya ta zikiri ya ta zikiri ya ta zikiri labbaik Allahumma labbaik manzo Allah ya ce na tsaya a nan a Muzdalifa duk inda dole ya tafi al-mash'arul haram in kun je masharul haram masallaci ne a wajen a yanzu to annabi ya ce amma duk inda ka tsaya ya yi ma annabi ya ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak nan daga nan wajen ziba za ka tafi nan ba mota ba babur ba jirgin kasa a kasa za ka tafi kuma wallahi da nisa haka duk wanda zai aikin hajji ya tafi da shiri tun yanzu ka dinga exercise tafiyar kasa ka saba da ita ka je a nan za ka ga mutum siriri amma yana tafiya 'yan kaciya saboda cira akwai cira nisa ne da wajen daga musdalifa zuwa wajen jifa da nisa to haka ba wai harka ce ta wasa ba karamin lahira ce saboda ka saba training ka ta yi tafiyar kasa don ka saba in ka je ka yi abin lafiya Allah ya za ka ga mutum yana jan kafarsa yana jan kafarsa yana tattalewa to ka tafi da yahudan nan ka sassa kuma dai ba ta da ganshi malamai sun yi izini saboda akwai wahala akwai wahala akwai kuma lada akwai lada tsora ka kai zikiri a wajen manzo Allah da yi ta zikiri sannan sai da gari ya sha kafin rana ta fito sai manzo Allah ya kama hanya zuwa ina zuwa Mina sai anan annabi sai ya goya al-fadlu ibn al-abbas yanzu an sauke usama usama daga araba zuwa muzdalifa aka goya nan kuma daga daga muzdalifa zuwa wajen jifa sai annabi ya goya alfabu kafin ya hau sai annabi ya ce masa je ka tsunto mana tsakunkuna da za mu yi jifa guda bakwai kar ka ɗauko katin dutse kar ka ɗauko ɗan misisi ka ɗauko irin wanda ake sa a gwafa kamar girman wato gujiya haka ake ɗauko shi an fahimci mazala ce kar ka ɗauko wani abu ko kashi ko wani abu a banda kashi dutse alfadul ya tsinto tsukunkuna guda bakwai na annabi sannan ya tsinto nasa suka hau annabi ya kama hanya wajen jifa yau wace rana kenan wace rana sunan ranar asabar nawa ga wata goma ita ce ranar mai sallah babba ranar layya to yanzu ne annabi za mu ji abubuwa nawa ake ranar layya me annabi yayi me annabi yayi anan za mu tsaya insha Allah da fatan abinda muka ji Allah ya sa mu yi amfani da shi fatan alhazanmu wanda za su samu damawa mu karasa rana ya kyau suna nan su halarta ba sa nan su bi platform na masallaci ga 'yan midiya na ku ba su nan ku sai su sa ku sai ku ji karshen da za a yi domin mutum ya je ya yi aikin hajji irin na manzan Allah manzan Allah ya ce duk wanda ya yi aikin hajji bai yi fasikanci ba bai rafasu ba bai yi jidali ba Allah zai goge masa duk zunubansa zai dawo Najeriya kamar yau babu su ta yi haka ce yau babu mutum ta yi shi ya ko wani laifi a kansa duba duk laifin jariri yanzu akwai wani haƙƙi a kansa haƙƙi kowane iri babu to ka samu sai ka yi aikin haji irin nan manzan Allah sannan ne za ka zama cewa ka samu wannan falalar abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah duk wanda za su je aikin hajjin nan Allah ka kai su lafiya